بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna 28 ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ke daidai da 20 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka a nan masjidu abi ubaida radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar sarki rulwani kwatas a nan cikin garin bauchi domin a gabatar da darasi a cikin wannan takaitaccen littafi na matnu fadlil islami wato littafin da zai mana bayani akan falalan musulunci da kuma ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wannan al'umma da ya zaɓe ta a matsayin al'umma musulma kuma ya aiko mana mafificin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda babban malami fadilatu sheikh sheikhul islam al-mujaddid a sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda shi ne ya wallafa wannan littafi Allah ya mashi rahama Allah ya gafarta masa a kai tsaye insha Allah ta'ala a wannan littafi malam bai yi maci wata mukaddima ba illa iyaka ya fara da babi na farko da zai bayani akan falalan musulunci malam yake cewa babu fadlil islami wannan babin zai mana bayani akan falalan addinin musulunci wato duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi a matsayin shi na musulmi to yayi godiya ma Allah domin duk abin da aka ce an maka shi a matsayin falala to abu ne wanda aka baka shi ba tare da wani kazar-kazar naka ba ba kuma tare da ana jiran ka biya wani abu ba bayan an yi maka shi duk abin da sai da kai kwazo kai kazar-kazar kai kai komo kai faɗi tashi kafin ka samu ko kuma bayan ka samu ɗin ana jiran ka ba da wani abu makwafin abin da aka baka wannan abin bai zama falala ba amma falala shi ne abin da aka baka shi a bagas a kyauta ba tare da wani juhudi daga wajenka ba sannan kuma ba a jiran ka biya wani abu don ka yi shi domin a idan ka ɗauka cewa ai da Allah ya yi ka musulmi an ce ka yi sallah an ce ka yi azumi an ce ka yi kaza wannan shine biyan farashin zaman ka musulmi baka fahimci lamarin ba domin shi karan kanshi cewa kai sallah kai azumi kai zakka kai aikin haji kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza shi karan kanshi wannan din a baka umarnin ka bi falala ne yanzu fito wanda muka yi yanzu muka zo muka yi sallan asubahi a cikin jam'i falala ne daga wajen Allah da ya zabe ka kai ka fito ba wai kai ne ka biya farashin abin da Allah ya maka ba falala ce a wajen Allah da ya zaɓi ka domin wata ƙofa ce da Allah ya buɗe ta samun rahamarsa ta duniya da lahira kai sai Allah ya zaɓe ka cikin waɗanda za su samu wannan falalan ba tare da an ce ka biya ko sisi ba ba tare da an ce ka biya wani abu ba saboda wannan daraja ce daga wajen Allah subhanahu wataala da haka Allah ya zabe ka a matsayin musulmi Allah ya zabe ka a matsayin wanda zai yi biyayya ma addininsa to ka sani cewa zabi ne daga wajen Allah kar ka dauka cewa kai din ne kai ma Allah wani ko ka dauka cewa kai din ne kai ma addinin Allah wani abu mm kai ne Allah ya ga dama ya zabe ka zalika fadlullahi yutihi man yasha shine Allah yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam Allah yake cewa duk wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi ya daura shi akan hanya madaidaiciya to sai ya yalwata masa kirjinsa sai ya fahimci musulunci idan Allah ya bude maka kirjinka ka gane addinin musulunci ka gane cewa addinin musulunci shine kadai addinin da zaka bauta ma Allah da shi to Allah yayi nufin ya daura ka akan hanya madaidaiciya saboda ka in kaga kana ibada kana addini kana musulunci to ka sani cewa falala ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala domin yin addinin zai tare maka damuwoyin duniya da lahira matsaloli da duniya da lahira zai tare maka su shi yasa a cikin hadisi a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce yabna adam Allah ya ce ya kai dan adam tafarragh li ibadati Allah ya ce ka zage dantse ka tashi da gaske ka saki jiki ka bauta min yadda ya dace idan kai haka Allah ya ce amla'u sadraka ginin zan cika maka zuciyarka zan cika maka kirjinka da wadata wa asuddu faqraka sannan zan toshe maka talaucinka zan wadata ka a zuciya sannan in toshe duk wata kofar talaucinka duk wata bukatarka zan toshe maka ita wa illa taf'al Allah ya ce in baka yi haka ba kuma mala'atu ya dai ka shigulan sai in cika maka hannunka da shagulgula da matsaloli masu tarin yawa walam asud da faqaraka sannan ba zan tushe maka talaucinka ba ba zan tushe maka talaucinka ba saboda haka in ma baka bauta min ba Allah ya ce to zan hada maka matsaloli sannan in biyo bayan su da tarin talauci idan ka zage ka bauta mun Allah ya ce nan kuma sai in takaita maka matsalolinka sannan kuma in toshe maka talaucinka kaga kenan ashe wanda Allah ya zabe shi ya bauta mishi shine aka zaba ba shine yayi ma Allah wani abu ba Allah ya samu dace to me yiwa wani zai iya cewa to ai in dai haka shine falalan musulunci to ai ga kafirai nan Allah yana yi wadata su da wato a al'amura na dukiya Allah yana ba su duniya Allah yana ba su kuɗi Allah yana ba su duk abin da suke bukata alhali kuma daidai wannan lokacin wasu musulmai su kuma suna fama da suna fama da talauci kenan su musulunci su bai karɓi ba a'a ai Allah ma cewa yake yi walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun walibuyutihim abuwaban wa sururan alaiha yattaki'un Allah ya cewa yake ma inda badin kar mutane su koma kan al'umma guda ba ma'ana da badin kar kowa ya zama kafiri ba Allah ya ce da duk wanda ya kafirce mu Allah sai mun bashi tukuicin kafirci tukuicin kafircin kuma Allah ya ce shine sai mu sanya masa gidansa ma rufin gidansa ma na zinare ne da azurfa da mutum na kafirce mu Allah kawai sai ya ce to ga tukuncinka a tara masa duniya ya yi gini da blok ɗin azurfa ya yi rufi da zinare Allah ya ce amma in an yi haka to wasu za su bar musuluncin su koma kafirci saboda su ɗana duniya amma da ƙarshe Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid duniya duka wannan gaba ɗaya jin daɗin rayuwar duniya ne amma wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira kuma tana nan wajen ubangijinka amma ga masu tsoron Allah kenan ishara ce zuwa ga cewa toshe talauci ba shi bane a yalwata maka arziki ba shine an toshe talaucinka ba akwai wanda an yalwata masa arzikin amma bakin talaka ne shi ya tara kuɗi amma matalauci ne domin zuciyarsa ba a wadace take ba zuciyar ba a wadace ba a wadace take ba shi yasa Allah abin da ya fara da shi kenan shine amla usadaraka ginin zan cika maka kiljinka da wadata zan cika maka zuciyarka da wadata sai ka zama kana da zuciya wato kana da wadatar zuci wanda kuma wannan shine mafi girman wadata saboda karkaji an ce in mutum ya shiga musulunci ya zage bauta ba Allah Allah zai toshe mai talaucinsa ka dauka cewa Allah zai baka buhu buhun kuɗi ne la wannan ba shi bane toshe talauci Allah ya samu dace malam yace babu fadlil islami babin da zai bayani akan falalan musulunci wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina Allah yace al yawma a yau da wannan ayan take sauka akmaltu lakum dinakum Allah ya ce na cika muku addininku ta cika addininku ya cika tam wa atmamtu alaikum ni'imati sannan na cika muku ni'imata a gare ku wa raditu lakumul islam dina sannan na yarda muku da musulunci ya zama shine addininku Allah ya ce na yau na gama cika muku addininku na gama cika muku ni'imata a gare ku sannan na yarda musulunci ya zama shine addini kaga kenan ashe musulunci ni'ima ce musulunci daraja ce musulunci falala ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina tad'una min dunillah fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum Allah yace qul Allah yace kace da su ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in kun kasance cikin shakka da kokonto da taraddudi game da wannan addinin nawa to fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ni bazan bauta ma waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah ba walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum sai dai zan bauta ma Allah da shi ke karɓar rayukanku a lokacin mutuwa shi zan bauta mawa saboda haka falalan musulunci shine shi a cikin musulunci ba a bauta ma wani in ba Allah ba ba a bauta ma kowa a musulunci in ba Allah ba wa qaulihi ta'ala da fadin Allah da yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzon Allah in kun yi haka yu'tikum kiflaini min rahmatihi Allah zai ba ku riɓi biyu ninki biyu cikin rahamansa wa ya ji lakum nuran na bihi sannan zai sanya muku hasken da za ku dinga tafiya da shi wa yaghfir lakum sannan ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne duka wannan falalan za ku samu ne idan kun yi imani da Allah kun shiga cikin addinin musulunci wa fi sahihi ya zo a cikin sahihul bukhari an ibn umara radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kare yadda Allah shi kare yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace annabi tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yace mathali mathalukum wa mathalu ahli alkitabain ka mathali rajuli mathalukum manzan Allah yace misalin ku ku wannan al'ummar tawa wa mathalu ahli alkitabain da misalin ahlul kitabi yahudu da nasara idan kuna so ku gane yaya matsayinku yake ku yaya matsayin yahudawa da nasara yake manzo Allah ya ce ka masali rajuli kamar misalin mutum ne ista'jara ujara'a da ya ɗauki yan kwadago za su yi mishi aiki Faƙala sai ya ce man ya'malu li min gudwatin ila nisfin nahari ala qiradi ya ce wane ne zai mun aiki daga wayewan gari kamar daga yanzu zuwa rabin yini zan ba shi lada kiraɗi ɗaya kamar ka ce mutum ya zo ya yi mun aiki daga wayewan gari zuwa rabin wuni zuwa ƙarfe sha biyu zan ba shi dinari ɗaya ko kuma mu buga misali da yarenmu ka ce daga wayewan gari zuwa karfe sha biyu zan ba shi naira dubu ɗari ko zan ba shi miliyan ɗaya fa'amilatil yahudu sai yahudawa suka ce to ga mu za mu yi fin maƙala sannan sai sake cewa man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiradi wane ne kuma zai mun aiki daga wato rabin wuni karfe sha biyu zuwa lokacin sallar la'asar daga karfe sha biyu zuwa karfe hudu wane ne zai mun aiki in biya shi alaƙi raɗin shi ma in ba shi irin sakamakon da na ba mu waɗancan ina neman ma'aikata guda uku ma'aikacin farko zai fara aiki daga karfe takwas na safe zuwa karfe sha biyu salarinsa dubu ɗari ma'aikaci na biyu zai fara daga karfe sha biyu zuwa karfe hudu shi ma salarinsa dubu ɗari fa'amilatin nasara sai nasara suka ce ga mu za mu yi wannan sun makala sannan sai ya ce manya amaluli min salatil asiri ila an taɓiba shamsu alaƙi raɓaini sai ya ce kuma to wane ne zai mun aiki daga sallar la'asar zuwa faɗuwar rana daga karfe hudu zuwa shida shi kuma zan ba shi ƙiraɗi biyu tun da kaga an biya waɗancan dubu ɗari ɗari shi kuma za a ba shi na dubu ɗari biyu fa'antum hum manzo Allah ya ce to ku wannan al'ummar tawa ku ne wannan na ƙarshen da kuka zo daga ƙarfe hudu zuwa ƙarfe shida za a ba ku ƙiraɗi biyu fa ghadibatil yahudu wan nasara to sanadiyar haka sai yahudawa da nasara suka yi fushi wa qalu suka ce malana akthara amalan wa aƙalla a ba'an ya za a yi a ce mu lokacin aikinmu ya fi yawa kuma salarinmu ya fi ƙaranci ai idan ka ɗauki misalin da manzo Allah ya bayar ɗin misali da wanda ya fara aiki daga ƙarfe takwas ko bakwai zuwa sha biyu da wanda ya fara aiki daga ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe hudu da kuma wanda ya fara aiki daga hudu zuwa shida ai waɗancan lokacinsu ya fi jimawa ko sun fi jimawa a wajen aiki to da ya kamata in an zo wajen ba da ladan aikin ya zama na su waɗannan da suka yi awa biyu kacal ladansu ya zama yana ƙasa da wanda ya aikin awa hudu to amma sai ya zama na shi wanda ya ɗauki ma'aikatan ya yi alkawari da su da yarjejeniya cewa ku da za ku yi aikin awa hudu biyar ladan ku dubu ɗari ku da za ku yi aikin awa biyu kacal ku kuma salarinku dubu ɗari biyu to sai suka yi fushi suka ce yaya za a yi a ce mu muka fi yawan aiki kuma salarinmu ya fi ƙaranci ƙwala sai ce halla astukum min haƙƙikum shay'an alkawarin da muka yi da ku yarjejeniyar da muka yi da ku kuka karɓa cewa zan biya ku dubu ɗari ɗari salari na rage muku wani abu a ciki akwai abin da ban cika ba na ba ku casa'in da biyar ba duka na ba ku ɗari bisa ɗari ba ƙalula suka ce ba abin da ka cire mana kala sai ce zalika fadli utihi man asha wannan falala ta ce ganin dama na ne in naga dama in biya wani kaza in naga dama in biya wani kaza ba tare da lissafin yawan aikin da yayi ba abinda manzo Allah yake so ya nuna mana shine su yahudawa da nasara zamanin da suka ci suna ibada zamanin annabawansu ya fi namu tsayi sun riga mu zuwa duniya mu kuma mun zuwa ƙarshen zamani to amma duk da haka duk abin da suka yi na ibada in an ba su lada ɗaya mu za a ninka mana ninki biyu za a ninka mana shi ninki biyu hasali ma daga ƙarshe duk wanda yake so ya samu lada a cikinsu ma sai ya bar addininsu ya dawo addinin da muke kai muna fahimta ku sai ya bar nasu addinin ya dawo kan wannan addinin namu kaga wannan ishara ce zuwa ga falalan musulunci falala ce ta addinin musulunci cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta zo a ƙarshe kamar yadda waɗancan ma'aikatan suka zo daga ƙarfe hudu zuwa faɗuwar rana mu ne muka zo a ƙarshe daga mu sai tashin alƙiyama amma kuma duk sakamakon da duk addinin da wani ɗan wani addini ya yi a baya aka ba shi lada kaza to mu kuma in mun yi za a ninka mana shi kaga wannan falala ce da da musulunci yake da ita wadda babu wani addinin da yake da wannan falalan in ba addinin musulunci ba wa fihi aidan an abi hurairah radiyallahu anhu qala hakanan yazo a sahihul bukhari daga sahabi abu hurairah Allah shi kare da a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yace adallallahu anil jumu'ati man kana qablana Allah ya ɓatar da basiran waɗanda suka gabace mu sai suka kasa cankar ranar juma'a a matsayin ranar su mafi girma da aka ce da su kowa a cikinku su zaɓi ranar da zai zama ranar ibadansu rana mafi girma a wajensu mafi falala a wajensu to sai Allah ya ɓatar da basiransu ga ranar da tafi falala amma ba wanda ya zaɓa a cikinsu fakana lil yahudi yau sabti manzo Allah ya ce to sai yahudawa suka ce su sun canki ranar asabar walin nasara yawmul ahad su kuma nasara sai suka ce su kuma sun canki me ranar lahadi faja Allahu bina annabi ya ce mu kuma sai ga mu Allah ya zo da mu fahadana Allahu liyawmil jumu'a sai Allah ya shiryar da mu ya nusar da mu ya faɗakar da mu sai mu kuma muka canki ranar juma'a sai zamana ranar juma'a shine ranar mu yace wa kadhalika hum taba'un lana yawmal qiyama hakanan zai zama ranar alkiyama suna bin mu a baya kaga ai sai an yi juma'a asabar lahadi ko sai an yi juma kafin a yi asabar lahadi sai ce to haka nan kuma an zo don tashin alkiyama ma muna gaba suna bin mu a baya nahanul akhiruna min ahli duniya manzo Allah ya ce a mutanen duniya mu ne karshe a zuwa duniya amma wal awwaluna yawmal qiyama in an je ranar alkiyama kuma mu ne a gaba mu ne a farko dan babu wani annabi da zai shigar da al'umarsa cikin aljanna har sai annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya fara shigar da mu cikin aljanna tukunna kafin duk wani annabi da al'ummarsa su biyo baya Allah ka sa mu cikin yan aljanna wa fihi ta'liqan 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyatu samha annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin mafi soyuwar addini a wajen Allah shine alhanifiyya wato hanyar tauhidi as-samha mai sauki din nan hanyar musulunci kenan ita ce wannan hanyar da muke hanyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam eh yace to wannan shine mafi soyuwar addini a wajen Allah wa an ubay bin ka'b radiyallahu anhu qala an karbo daga ubayyu dan ka'ab Allah shi kare yadda a gare shi yace alaikum bisabili was sunna ubayyu ibn ka'ab wannan ya zama hadisi mauqufi kenan wato hadisin da ba maganan annabi sallallahu alaihi wasallam bane maganan shi sahabi ubayyu dan ka'ab ne yace alaikum bisabili was sunna ubayyu ibn ka'ab yace ku rike musulunci sannan ku rike sunna falai fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin domin babu wani bawa da zai rike musulunci da sunna zakarar rahmana wanda zai zauna ya ambaci Allah ya yi zikiri irin na musulunci irin na sunna fafadat ainahu idanunsa su yi hawaye min khashiyatillah saboda tsabon tsoron Allah fatamassahu naru kuma a je ranar alkiyama a ce wuta ta shafe shi ku rike musulunci ku rike sunna don duk wanda yake kan musulunci duk wanda yake kan sunna ya kuma zauna ya ambaci Allah ya yi kuka saboda tsoron Allah to wuta ba za ta shafe shi ba muna fahimta ku wuta ba za ta shafe shi ba kenan ishara ce zuwa ga cewa duk yadda mutum yake duk iya ibadansa duk yawan zikirinsa in dai ba akan musulunci da sunna yake ba yayi aikin banza don duk wanda baya cikin musulunci to in an je lahira irin sakamakon da za a yi mishi ya yi aikin alheri ya yi zikiri ya yi istighfari ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza irin sakamakon da za a yi mishi an je ranar alkiyama kamar misali a kai ne ka zo ka samu kullum ka dinga zuwa state secretariat kana zuwa ministry kaza kana shiga cikin waɗanda suke aiki a wannan a wannan ministry amma kuma babu sunanka a bocha kullum kana zuwa ka yi shara ka yi kaza ka yi kaza ran da aka zo biyan salari an biya wancan an biya wancan kai ba a biya ka ba sai ka ce ya aka yi ni ba a biya ni ba ta yi ba sunanka a bocha to amma kullum fa sai na zo nan wajen kai baka gani na ina zuwa shara wannan ma yana gani na kullum ana gani na yanzu da a biya ka ba za a biya ka ba me yasa ba za a biya ka ba saboda baka cikin tsarin waɗanda za a biya to haka nan yake duk wanda baya cikin musulunci duk aikin da yayi na addini duk aikin alherin da yayi amilatun nasiba ne aikin banza ne duk aikin da yayi babu wani aikin da zai ya samu sakamako a wajen Allah subhanahu wataala duk abin da yayi zai zama yayi aikin banza ne a wajen Allah madaukakin sarki yace walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin babu wani bawa wadda yake kan yake kan musulunci yake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am zakarar rahmana wanda zai ambaci Allah madaukakin sarki fa qasha'ar jilduhu tsigan jikinsa ta dinga tashi min khashyatillah saboda tsabon tsoron Allah yana tsuma yana zabura saboda tsoron Allah illa kana mathaluhu face sai ya zama misalinsa ka matsali shajaratin ya bisa warakuha kamar misalin wata bishiya ce wadda wato ganyen bishiyan duka suka riga suka bushe fa baina ma hiya kazalika tana nan a wannan yanayin iz asabat harihu sai ga iska ta zo ta same ta fatahatta anha waraquha sai wato bishi wato ganyen ya dinga faɗi mana ga bishiya ne ganyayyakinta duka sun bushe sai ga iska ya kada akwai ganyen da zai saura ba ganyen da zai saura duka ganyen za su kaɓe ƙasa ko ya ce illa ta hatat anhu zunubuhu kama ta hatu an hadhihi shajarati wa raquha face zunubansa sun karkaɗe kamar yadda bishi ganyen bishiyan nan suka kakkaɗe suka faɗi ƙasa mutum na kan musulunci na kan sunna ya ambaci Allah ya dinga jin tsoron Allah na ratsa shi to duka zunubansa Allah zai kakkaɗe masa su kamar yadda wannan iskan zai kakkaɗe ganyayyakin da ke jikin wannan bishiyan da ta bushe ɗin muna fahimta ko ya ce wa inna qatisadan fi sabilin wa sunnatin taƙaituwa akan musulunci da sunna khairun min ijtihadin fi fi khilafi sabilin wa sunna yafi alheri sama da kokari da kwazon da mutum zai amma akan sabanin musulunci da sunna ma'ana mutum ya zamana yana kan musulunci yana kan sunna amma ibada sa takaitacciya ce to yafi alheri saboda wanda zai zage yayi ibada amma akan bid'a ko kuma akan kafirci mun gane ko wanda ya yi tasbihi goma irin na sunna ya fi alheri sama da wanda ya tasbihi dubu na bid'a yanzu wanda ya zauna a masallaci a cikin nutsuwa yana kirgawa da yatsansa subhanallah subhanallah subhanallah yayi 33 ya fi wanda ya fita waje yana dukan kirji yayi tasbihi 500 dan yanzu tambayin da zaka yi shine shin tasbihin shine bid'a ba tasbihin bane bid'a menene bid'a shine kayi shi ba irin yadda aka ce kai ba ba haka aka saka ba ko kuma ka dauko tasbihin ka kai shi misali ka dauko subhanallah ka kawo shi muhallin tahiyya ya ce kai bid'a daga ce yau tasbihin ne bid'a a'a sasha inda bai dace ba shine bid'a ai kana so ka gane haka ai da karatun fatiha da tahiyya duka ba suna cikin sallah ba to amma in ka dauko ɗaya ka kai shi inda ɗaya yake yayi bai yi ba in kana so ka fahimci hakan ke ka ɗauki misali da siga da yaji wanne ne ba a ci kowanne ana ci amma idan na ɗauko kunu kofi ɗaya sai na sa masa yaji rabin cokali zai shawu ya zai hana shawuwa ba a cin yajin ne ba muhallin shi ba ne idan na ɗauko shinkafa sai na sa mata mai da siga yaya za ta je me zai ana ta tafiya ba a shan sigan ne ba ma dan adam na san zaki ba to amma me yasa nan ba za ta tafi ba saboda an sa shi a inda ba muhallinsa ba to haka addini yake ko da abin addini ne to in ka saka shi a inda ba muhallinsa ba kayi bid'a to ina kuma ga wanda ma asali ya kirkiro abin da ma babu shi yanzu kowa ya san ana cin yaji to amma sai duka mun yarda in ka sa yaji a kunu ko shayi ba za ta tafi ba to ina kuma ga wanda ya ɗebo ma abin da ba a ci ma gaba ɗaya ya ɗebo ƙasa ya zuba a cikin kunu kaga ba za ta je ba to wannan ana so ina so in nuna maka cewa wannan fa ibadan asali ma akwai ta amma ka sa ta inda ba muhallin ta ba an ce kai bid'a to ina kuma ga wanda asali ibadan ma kirkiro ta ma kai babu ita ma gaba daya kaga wannan shi fi cancanta a ce masa yayi bid'a Allah shi kyauta wa an abi daldai radiyallahu anhu qala an karbo daga abu daldai Allah shi kare da a gare shi yake cewa abu daldai yace ya habza naumil akyasi wa iftarihim ya ce madalla da baccin al'akiyas masana kenan waɗanda suka san addini da cin abincinsu madalla da shi ma'ana shi malami mai addini wanda ya san Allah baccinsa ma alheri ne cin abincinsa ma alheri ne shi kuma jahili da bai san Allah ba ibadarsa sharri ne domin zai yi ibadan bisa jahilci ne mun fahimta ko? zai ibadan bisa jahilci ne bai sanya ake ibadan ba tsoron Allah bai sanya ake yi ba eh yasa wani malami yake cewa naumul alimi khairun min ibadatil jahili baccin malami mai ilimi yafi alheri sama da ibadan jahili dan shi jahili bai san Allah ba to garin neman yardan Allah ma sai je fusa ta Allah garin neman yardan Allah sai fusa ta ubangiji shi kuma wannan da yayi bacci dama bacci yayi bai ma je wajen roƙon maballantana ya fusa ta Allah kaga ai akwai bambanci sannan ma baccin da zai yi kafin ya kwanta bacci zai yi addu'a zai yi tsarki zai yi addu'a zai kwanta a ɓangarensa na dama kaga wannan duka koyi ne da suna akwai lada a ciki ya ce kaifa yugbanuna saharar humka wa saumuhum yaya ta ina ma za a ce wai malamai masana sun rudu wai akan cewa ga wani jahili can a su ne alhumka waɗanda suke bautan Allah bisa jahilci ya za su rudu da rashin baccin ƙiyamun lailin jahilai da yawan azuminsu kaga ishara ce zuwa ga cewa shi jahili idan ya yi ƙiyamun laili ko ya yi azumi to zai samu matsala dingarin ibadar zai je ya rubuta cikin wata masifan da bai sani ba ya ɗebo ma kanshi wani bala'i shi kuma wanda ya san Allah in ya kwanta ya bacci ya ci abinci bai yi azumi ba ya yi shi bisa ilmi bisa sanin Allah saboda haka ya sai ce to yaya ma za a ce mutane su rudu wai ga wani jahili nan yana ta kiyamun laili yana ta azumi shi kuma malami yana bacci yana kuma cin abinci bai azumi ba yace wala mithqala wala mithqalu dharratin min barrin ma'a taqwan wa yaqini yace wallahi ibada ta miskala zarratin ko kwayar komayya daga wajen mutum mai biyayya ma Allah wanda ya hada da taqwa da yaqini a'azamu wa afdalu yafi falala yafi girma wa arjahu yafi wato zama rinjaye min amsalil jibali min ibadatil muhtallin sama da ibadar rudaddu wanda ya kai kamar girman duwatsu wanda ya san Allah yake ibada bisa yaƙini in yayi ibada daidai da ƙwayar komayya to nauyin ibadan san yafi sama da nauyin ibadan jahilin da yayi ibadan da ya kai girman duwatsu saboda shi yana yin ne bisa tsoron Allah da yaƙini shi kuma wannan rudadde ne shi ya dauka yana kan hanya ne alhali kuma ba kan hanya yake ba afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yana kan bid'a ne to amma tsammanin sa akan sunna yake kaga wannan rudadde ne ya rudu ya rudu so subhanallah guda daya na ahlus sunna ya bi subhanallah guda dubu na dan bid'a domin shi a wajen sa ba bai san ma menene subhanallah ba mun fahimta ku shi yasa sai kaga wasu in sun rudu wasu sai su kalli ahlus sunna su ce maka wai wai wallahi ɗan dariƙa sun fi kuriko da la ilaha illallah kaga wa'annan asalin rudaddu kenan eh asalin rudaddu kenan dan shi ɗan dariƙa ya ce la ilaha illallah a baki kuma ya ce a aqidansa komai Allah ne kaga wannan ya rudadde ne idan zai la ilaha illallah so dubu ɗari wallahi aikin banzayi aikin banzayi ya buga kirji akan hanya yana la ilaha illallah la ilaha illallah ya gama kuma ya je jikin kabarin shehu yana yana masa sujada kuma kace ya fi mulki da la ilaha illallah ya fi ka faɗa la ilaha illallah da kai amma riko da la ilaha illallah ka ai shine tsayuwa akan bautan Allah shi kadai wannan shine riko da la ilaha illallah tsayuwa akan bautan Allah shi kadai a yanzu ko mutum ne mai mata guda biyu da wacce tafi yawan faɗin ina son ka da wacce tafi yawan yin biyayya wannan tafi yawan faɗin ina son ka ba biyayya wannan tafi yawan biyayya ba yawan faɗin ina son ka wanne bi so a cikin su mai biyayya mai yawan faɗin ina son ka ba biyayyan nan kan ba rudu bane kawai wannan ai rudani ne kawai Allah ya sa mu wani lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين